Allah mana ko za a mika mun ci
الراحمون يرحمكم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء إن الله لا يستهي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين to a wannan aya yadda aka faɗa wato wannan ma kaddama anwa'an yayin da ya gabatar da wasu nau'o'i min tamthili daga kwatanci da ake yi ga jama'a irin kwatancin da ubangiji subhanahu wata'ala ake ga al'umma ko ga jama'a ga mutane don su gane me ake nufi daga gare su wanda wannan shine amfanin kawo kwatanci ko karin magana bayyana fa'idahum sai bayyana fa'idojin da suke cikinsa bi kaulihi da ya ce inna allaha hakika allah tabaraka wa ta'ala la yastahayi baya bari la yatruku tarkaman yastahayi baya bari irin barin wanda kunya ke kama shi an ya riba matsala ya kawo misali kunya abu ne mai girma a addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a wani hadisi duk wata ɗabi'a ba mamaki a samu mummuni da ita amma sai ɗabi'u biyu su ne rashin kunya da kuma rowa mummuni ba za a same shi mara kunya ba duk wanda yake takama da rashin kunya to alama cewa yana takama da ya rasa imani ne wanda yake cewa ani ba ba wanda ya son ji kunyarsa alama ya ya ce ba shi da imani domin kuma za a faɗa cewa ba a samun mummuni da rashin kunya haka nan abu na biyu rowa in marowaci to alama cewa imanin yana faɗa ne a baki amma bai shiga zuciyarsa ba inda imanin ya shiga zuciyarsa da ba a same shi da rowa ba to amma akwai inda kunyar nan wadda take bangare ce guda ta imani yadda na zala ki faɗa a nesa ingantacce wal haya'u shubatu min al imani kunya bangare ne guda na imani amma akwai inda yake yin ta ba daidai bane shine a game da lamarin addini lamarin addini mutum ya ce yana jin kunya ya tambaya yana jin kunya ya tambaya kuma ba zai iya sa wani ya tambayar masa ba don ta yiwu idan akwai kunya tsakaninsu da wanda zai tambaya to wannan ta iya sawa ya bar tambaya shi kansa amma sai ya sa wani kamar da sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ya sa miqdadun al-aswad ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam daga hukuncin fitar mazi sayyidina ali ya ce shi yana jin kunya ya doshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da magana cewa mazi yana yawan fita daga gare shi kyamma sai su roƙi mai gida mai tambayar masa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma a ce gaba ɗaya wai kunya ta hana mutum ya san addini to wannan ba kunya bace wadda ake yabo a addini ba irin wannan kunya ce ake yabo a addini ba haka nan ubangiji subhanahu wata'ala baya barin ya bayyana misali ya kawo kwatanci a magana ma duk irin yadda kwatancin yake ayya masalin ai kowane irin misali ne ya kasance wato ayya din labari ne na kana aka gabatar da shi ayya masalin kana kowane irin misali ko ya kasance raddul li yahudi wato wannan ya zo ne raddi raddun ba wautun kama a nusa mu irin wannan akwai wato wautun babu raddu labarin mutu ne shafaffe wannan amsa ce aka baya liƙaunin yahudi ga faɗin yahudawa raddun wannan raddi ne liƙaunin yahudi ga faɗin yahudawa da suke cewa lamma daraba Allahul masal yayin da ubangiji ya kawo misali da kuda biz wal ankabut wanda aka faɗa a cikin suratul hajji a ƙarshen suratul hajji ya ayyuhan nasu ruriba masalun fastami'u la innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu zubaban wala yajtama'u la وإن يسلبكم الذباب شيئا لا يستيقظوه منه روح التالف والمندوب aka kuma ka- a- aka kuma kawo misali da gizo-gizo wa inna auhanal biyuti ya- kama sallal an kabuti ta hazarbaita wa inna auhanal biyuti labaitul an kabuti lau kanu ya alamuna na'am sai yahudawa suka ce ma aradallahu Wata- wani abu.
hadhihi al-ashiya'i wata ma'ana Allah yake nufi da ambaton wannan abubuwa wanda suke wulakantattu sai aka ce ah, ai duk da cewa waɗannan ana ganin su abubuwa ne wulakantattu amma a cikinsu a rayuwarsu ko a yadda suke tafi da lamarinsu akwai abin da ya isa mutum ya ɗauka ya koya ko ya yi suna da shi Ah, gizo-gizon nan tare da cewa abu ne wanda yake koma ba amma kuma akwai fasahar da yake a wajen saƙarsa da wajen abubuwa da yawa na rayuwarsa wanda mutum ma da kira ke iya wannan hakanan ƙudan nan shi ma dai a cikin rayuwarsa da yadda yake tafi da lamarinsa akwai fasaha akwai hikimomi masu yawa wanda mutum duk girmansa duk takamarsa duk isarsa baya iya zuwa da wannan musamman aka ɗauki misalin kamar ƙudan zuma wanda shi ma dai ya ƙuda ne don aka ɗauke shi kaga tsarin yadda yake gidansa da tsarin yadda yake tafi da shugabancinsa cewa ga shugaba za a bi shi zai ba da umarni za a yi kaza za a yi tanadi za a yi ajiya don lokacin bukata duk waɗannan abubuwa ne wanda yake sun sha kan mutum mutum har yau kokari yake ya koyi da su a cikin wannan shi yasa duk kankantar halitta ta Allah sai kan zama an sa mata hikima babba wadda ta isa mai hankali ya tsaya ya isna da wannan ya koyi abin da zai koya daga wannan dama amfanin sanin halitta ka koyi abin da ka koya daga sanin wannan halitta na farko dai dai halitta ya zama ta shirya da kai akan mahalicci subhanahu wata'ala dai halitta da za ka gani ta shirya da kai bisa Allah mahalicci sannan kuma ka koyi abin da za ka koya daga wannan halitta ba wanda bai amfani rayuwarsa ba irin wanda bai koyi komai daga abubuwan da ya haɗa zamani da su ba abin da ake bukata daga mutum duk abin da ka haɗa zamani da shi ko ka san shi ka koyi wani abu daga gare shi domin ko da wanda yake ba daidai ba ne ai za ka koyi cewa ba daidai ba ba daidai ba ne za ka koyi cewa ba daidai ba ai ba daidai ba ne Ah, to ah, ah, wato shi yasa kenan ashe babban abin nema a yi isina a babban abin nema a- a koya yanda wani malami yake faɗa a wasu waƙoƙi da ya yake cewa alƙini filazan fa in aharakati ne fa ta yakan Allah tubil yaquti jama'an nasja kullu man haka lakin nasju dawo da laisa kal ankabuti cewa yau dan ka sa ni a wuta kaga ta koda- kona ni aka sani ni ba dutsen da ake kira yaquti bane dutsen da ake kira yaquti shine za a sa a wuta sai ta ce sai ta ce shi bai san me take ba yana nan yanda yake ba ta raunana shi ba ta komai gare shi kuma ya ce ai duk mai saƙa a ce masa mai saƙa amma dai irin saƙar da annabi dawud yake na suligai wa allamnahu san'ata labusin lakum yusinakum min ba'dikum ai ba za a taba kwatanta ta da saƙar giza-giza ba ta kwatanta saƙar sulke da saƙar giza-gizo saƙar giza-gizo ko ɗan tsinke kasa sai ka huda ta amma silkefa takobi za a sa a tsara yana nan kibiya za a sa a harba yana nan bai ji komi ba sai wani ya bashi amsa ya ce a ai ba haka abin yake ba yayyuhal mudda ilfahara da ilfahara lizil kibriya wal malakuti nasdu dawuda lam yufid lailatal gari wa kana al faharu lil ankabuti wa baqa'un فمن في لهب النار مزيل فريلة الياقوت وكذاك النعام تلتقط الهب وما الهب وما الجمر لل آه، وكذاك النعام تلتقط الجمر وما الجمر للنعام بقوت yace kai da kake da'awa girma kake da'awar isa ya kamata ka kyale magana girma da isa ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah shine mai girma shine kuma wanda ya isa kakkace zaka da'awar girma ko isa saboda me shi ita saka ta annabi dawuda da kake wa kirari silke ai silken nan daren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga kogo ba silke bane ya zo ya kare shi amma sakar gizagizan ce ta zo ta kare shi shi yasa a babban waje sai ga shi karamin abu shine yayi amfani amfanin da inda babban aka kawo a wajen ba zai ba yace haka ma kuma ah, wato cewa akwai wani tsuntsu a kasar hindu a wasu tsibirai a kasar hindu da ake kira samandal wanda shi wannan samandal din an ce in ya tashi kwai ma baya kwai sai a cikin wuta akwai wani dutse wanda yake haifar da wuta yake eh, wato tofar da wuta to shi a gin- a wannan dutsen yake zuwa ya kwansa kuma ya ya kwanci a cikin wutar ya kyankyashe 'ya'yansa a cikin wuta yace to yanda wannan dutsen samandal din yake zama a cikin wuta wannan ya nuna cewa a shi dutsen ya koki ba wani takama da zai mana ba shi da wata takama da zai mana da cewa ai wuta ba ta kona shi shi ya kote ai ba shi da jini ba shi da abin amma ga ga tsuntsu mai jini mai gashi mai kome amma zai shiga wuta an ce da can manyan sarakai akan musu mayani da gashin shi dutsa tsuntsun nan samandar yadda ake wannan ga- a mayanin nasu hankicin nasu in yi daudaye sai a sa a wuta in wuta ta kona ta kona ta kona to duk daudar ce za ta kone amma shi wannan gashin yana nan shi hankicin yana nan sai a fito da shi tasdaf ɗinsa ba wuta ba ta ci shi ba ita haka ma kuma gashi ana samun jimina jiminin nan sai ta ringa tsintar a, tana haɗiyar garwashi alhali ko garwashi ai ba abinci ba ne ko ba abinci ba ne amma jimina sai ta haɗi garwashi ta zauna lafiya sai ta haɗi garwashi ta zauna lafiya Wai, wani marubuci ya ce da a, a, a, a gidan tara kayan jeji da dabbobin jeji na alkahira an ajiye wata jumina ya zamo sai a jefa mata garwashi sai ta haɗe ba abin da garwashin yake mata da can kuma wani ta- malamin tarihi ya faɗa cewa akwai wata jimina da aka yi suke jefa mata garwashi sai ta haɗe ba abin da ya mata to sai wani ya sa karfe a wuta ya jajawur ya jefa mata da ta haɗiye sai karfen ya fito mata ta magogwara sai ta mutu ya ce eh, ya cuce mu abinda muke gwaje-gwaje da shi shi ya yi gaggawar kallaka shi to a wannan da yake nan shi ya sa abu halitta a kankanwa wadda ake ganin ba komai ba ce amma ta isa mutum ya koyi abu da yawa daga wannan halitta ta isa mutum ya koyi abu da yawa a wannan halitta baruratan a kudin ɗan sauro ne arfa bayanin wannan ba'uratan din alfa bayani ne ga matsala mufradul ba'uri mufradin ba'uru ne shi ba'uru ah, wato sunan jinsi ne jam'i sunan jinsi ne jam'i Ah, ba'uratan mufradinsa kamar bakaru ne da bakaratu shi ne ƙananan wato sauro fama fauka ha ko abin da yake sama da ita akbara min ha ko akbaru min ha abin da yake yafi ta girma wal ma'ana abin da ake nufi bayanahu ba barin bayaninsa saboda abin da yake cikinsa daga minal hikami daga hikimomi akwai akwai hikimomi da yawa a ciki Ah, to fa amma lazina amanu amma wa'anda suke bayanan mummunai fa ya'lamuna su duk misalin da aka kawo suna gane annahu cewa wannan misalin da aka kawo ayil masala wannan misalin da aka kawo alhaqqu magana ce wadda take gaskiya as-sabitu tabbatacciya alwaqi'u mawqi'ahu wadda ta zo inda ya dace a ce ta zo allazi la yasuqu inkaru wanda ba daidai bane wani ya ce zai musunsa min rabbihim da yake ya zo gare su daga wajen ubangiji subhanahu wata'ala wa amma allazina kafaru amma wa'anda suke kafirai amma wa'anda suke kafirai fa yaquluna su sai su ce ma za a radin lahu bi haza me ubangiji yake nufi da wannan misali wannan misalin masalan a matsayin misali me yake nufi da shi a matsayin misali wannan kwatancin da Allah ya yi me za a gane daga ciki haka za a ji daga bakin kafirai amma shi wanda yake mummuni duk sanda Allah ya kwatanta masa abu ya masa bayanin abu sai ya karkata ya gaskata ya gane me ake nufi daga gare shi Ah, tamyizi ne shi matsalar din ai ayyu fa'idatin bi ai wata fa'ida ce a cikin sa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce a cikin ba da amsa ga su kafiran nan yurillu bihi kasira ubangiji yana badda mutane da yawa bi hadal masali da wannan misalin da ya kawo anil haqqi daga gaskiya wasu da yawa misalin ma da ake kawowa na su gane shi ke kara kai su nesa daga ganewa li kufrin bi dan sun kafirce da shi wanda Allah ya nufi badda shi to duk irin bayanin da za a yi masa duk irin bayanin da aka yi masa sai ya zamo kamar ana ƙara zautata shi ne ana ƙara juyar da shi ne daga gaskiya ba zai gane gaskiyar ba Ah, wa ah, wa lukubrin bihi dan sun kafirce da shi wai hadi bihi kasira yana shirya da yawa kuma da wannan misalin wannan misalin da ake kawowa kuma shi ke zamowa sababin shiryar wasu da yawa minal mu'minina cikin mulmunai litasdiqihim bihi domin su sun gaskata da misalin da aka kawo wa ma yurillu bihi ba wanda Allah yake badda su da kawo misalin nan illal fasikina sai ko wa'anda suka kangararru dama alharijina masu fita an da'atihi daga bin Allah fakattal jahalu wannan yasa jahilci ya ribe ala qulihim bisa hankulansu wa qabalu suka fuskanci misalin da Allah ya kawo suka tare shi bil inkari da musu alhali sun san cewa mutane ba su gushe ba suna kawo misalai da irin wannan sukan ce a azu min muhil ba'uri wannan abu ya fi ya samuwa fiye da bargon sauro bargon sauro ya za a same shi to amma ana so a kawo cewa abu yana da matukar wuya wajen samuwa sai a ce ai gwamma ma a samo bargon sauro da a ce an samo shi ya fi samo shi sauki samo bargon sauro ya fi samo shi sauki wa akalu min sosi ko ya fi ce fiye da tsutsar ita wato tsutsar abinci tsutsar da take cin abinci to ko ya fi rauni daga ah, sauro ko ya fi ajirau ya fi karfin rai daga kuda kuda akwai shi da karfin rai wa ajirau min zubabin mafi karfin rai fiye da kuda mu ana nusar ya dauke zubabin din ko wa ajirau min zubabin ya fi karfin rai fiye da guda karfin ran guda shi ke sawa ya fada cikin abin na ta farfasa mai na ta farfasa amma sai guda ya fada ciki ya san soyewa zai amma tare da haka ne wai ka a ce ya ji tsoro akwai karfin rai cewa lalle ai sai an shiga to allazina الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون allazina yanquruna ahda Allah su waye kangararru su ne waɗanda suke warware alkawarin Allah yawma alastu bi rabbikum ranar da Allah ya dau alkawari akan dukkan mutane wanda za a faɗa nan gaba a suratul a'raf wa idza hadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bali shahidna to au ma to suke warware wannan alkawari duk wani mutum tun a farko ya yi alkawari a gaban Allah cewa in ya zo zai bi tsarin da Allah ya ce ya bi domin ko ya yarda cewa Allah shine mai tafi da komai nasa shi yasa ashe zai tsaya bi tsarin da Allah ya ce ya bi to amma su waɗannan da suka zo sai suka warware wannan alkawarin suka kangare wannan ana magana akan wanda suka kafirai to amma duk wanda yake mummuni gashi dai yana mummuni amma kuma yakan karkata zuwa yin biyayya ga wani abin da Allah ya umarce shi ya biyayya gare shi to ya dauna saraban a wannan bangaren ya dauna saraban a wannan bangaren sifa ce ta kafirai to amma shi ma mummunin da ya bi su a wani waje a irin wannan to ya dauna sa bangaren ko ku abin da Allah ya kauta shi zuwa gare su a cikin littafi a cikin Qur'ani a cikin at-Taura daga cewa za su ba da gaskiya da Annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen kangarewa Allah ba kamar Yahudawa sun dau alkawari dewa wajen Allah Allah ya dau alkawari dewa a gare su amma sai ya zamo sabawa suke koyaushe ɗaya daga cikin alkawarin cikin manyan alkawarin da Allah ya karba ga- a gare su shine cewa lalle in Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana su zama sun ba da gaskiya da shi alkawarin da yake an ɗauka gare su an ɗauka ga dukkan annabawa ma da manzanni da duk al'ummun da suka gabata allazina tabi'una nabiyya rasul rumiyya allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injili kuma an faɗa wa idza hazalla misaqan nabiyina lama atainakum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna to aw ba min ba'di misaqi bayan ko an karfafa wannan alkawarin tawkidihi alaihim an karfafa wannan alkawarin gare su bil ayati da ba su nuna musu mu'ujizozi da yawa da a tabbatar musu cewa maganar nan fa daga wajen Allah ta zo wal kutubi da littattafai Abdulrahman Sa'alabi ya faɗa duk wato mai tafsirin da ake kira aljawahirul hisan yana cikin tafsirai masu amfani kwarai gajere ne ba yawa ne da shi ba amma kuma yana da amfani kwarai ya kunshi ilimai da yawa yadda shi kansa mai littafin yake faɗa wanda samun su a manyan littattafai ma da wuya wato shi ya yi ihtisarin tafsirin ibnu adiya ne ibnu adiya ya riga shi shi wannan wato ya wafati ne hijira ta ɗari takwas da saba'in da biyar malami ne babba da aka wato a ƙasar algeria aka yi shi ya ce kullu ahadin duk wani alkawari da yake ja'izin daidai ne bainal muslimina a tsayi shi tsakanin musulmi fa na qawluhu wato da gyara anan mu ba sa dugon ba ko akan sadin akwai radi ne ba sadi ba fa na qawluhu warware shi la yahillu ba daidai bane bi hazil ayati da sababin wannan aya alkawarin da yake ma ya halatta kenan ballantana alkawarin da aka yi akan bakantar wani abu na biyayya Allah wanda dama an ce duk wanda ya bakanci aikin da yake biyayya ce ga Allah to ai wajibi ya cika hadisi ingantacce ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama man nazara an yudi Allah falyudihu wanda diya bakanci ya bi Allah ne biyayya ga Allah to wajibi akan sa ya zo da aikin biyayyan nan to an ce alkawarin ma da yake ja'izi daidai ne ayo ya zai wato a warware shi ba daidai bane da sababin wannan aya alkawarin ma da yake ja'izi wanda wannan magana ce wadda take tana da fadin tana da fadi amma dai akwai dogon bayani a kanta misali a iya samun alkawari a wajen ciniki to akwai alkawarin da bai halatta ba a wajen ciniki misali ka sayar da mutum abu a duban musulunci ba daidai ba ne ka sayarwa da mutum abu ka ce kai ya siya domin kuwa in ya siya ai ya mallaka abinda mutum ya mallaka ko yana da damar ya siya yana da damar ya siya shi yasa ka siyar masa amma bisa cewa shi kai ya siyar ko ko kai ya siyar a waje kaza ko kai ya siyar ga mutane kaza wannan ba daidai bane shi yasa kamar yadda misalin yanzu ake a zamanance a ce ai wani abu a ce not for exporting ba wai wanda za a kai waje a siyar bane to a duba musulunci ba daidai bane ba daidai bane a ce za a gayyade cewa sai dai idan zama akwai wata maslaha wadda take babba wadda za ta sa a yi tahasisin nassoshin da suka zo da umumin cewa duk abin da mutum ya mallaka yana da damar ya sayar a duk inda ya ga dama in ya zama akwai maslaha babba wadda an tabbatar maslaha ce in ba a bi ta ba zai a bayu zai bayu zuwa a fada cikin wata wahala to wannan ya halatta a yi maslaha ta yi tahasisin nassi musamman a masabar malikawa a masabar malikawa maslaha na iya tahasisin nassi to kuma akwai alkawura misali kamar ga mace ta yi macen za ka aure ta ta ce ita fa ba za ta yadda a daura muku aure ba sai ka yadda za ka gina mata wani ke girarren gida ko za ka yi mata kaza ko za ka ba ta mota ko ba za ka yi mata kishiya ba ko ba za ka fidda ita daga garinsu ba ba za ka yi tafiya da ita ba to duk dai akwai irin wayannan alkawuran wanda malamai suka ce wato irin wayannan alkawuran so da yawa ba daidai ba ne a ce wajen ɗaura aure ma a kawo su don saboda kamar tarniki ne ga ainihin auren shi mutum ya auri mace abin da yake wajibi na ci da ita shi ne wajibi a kansa a ce za a ɗora masa wani abu daban kamar misali ta ce sai ya gina mata wani ƙerarren gida wani abu ne na daban wanda ya fita daga abin da yake wajibi a kansa an ce wajibi ya bata mazuni amma ba a ce sai ya gina mata ƙerarren gida ba shi yasa a irin nan sai aka samu sabani tsakanin malamai wasu suka ce a irin waɗannan sharuɗan sun faru wajibi ne dai a cika da su amma suka ce ba gaba ɗaya ba daidai ba ne yanda mai nazumatu manzumatun nawazil yake faɗa wa sharuɗu fil aqdi masailul asad fahad bi man'iha wa qawluha asad a ce za a kawo sharadi a wajen ɗaura aure tambayoyin da asadun al-furat yayi a masabar imam malik sun bayyana amsar da aka bashi ya nuna cewa ba daidai ba ne a kawo irin waɗannan sharuɗa in za a ɗauri mace a wajen ɗaura auren kawai a ɗaura bisa cewa an bata ko an bayar da ita gare shi an ɗaura masa aure da ita bisa ya kula da ita bisa sharuɗa na Allah na sharuɗa na manzo ba wasu sharuɗa na daban ba yayin cewa ba daidai bane a kawo irin wannan sharuɗin wa qauluha asad maganar ta ko ta fi zamowa katarata maganar ta ko maganar da misalin asad din nan ta kawo sun fi zamowa katarta cewa ba daidai bane a ce za a kawo a irin wannan wannan dai magana ce wadda take mai hwadi ya ce ya yi littafin ne dan a takaita shi yasa ba za a tsaya abin ta ba amma dai wannan kamar matashiya ce akan haka shi dai sai shi Abdulrahman Sa'alabi ya faɗa a wannan tafsirin nasa jawahirul hisan cewa duk wani alkawari wanda yake daidai tsakanin musulmi to a warware shi ba daidai bane da sababin wannan aya to ballantana alkawarin da yake wajibi ballantana alkawarin da yake wajibi wa yaka dauna ma amara Allah bi suna yanke abin da Allah ya umarni da shi an yi sal asada abin da Allah ya ce asada shi su ko sai su ringa yanke wannan abu min al imani bi Muhammad wanda yake wannan ya hada da ba da gaskiya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama war rahimi da kuma sada zumunci wa gairi zalik da wani wannan wa yusidu na filari suke banna kuma a duniya ko yaushe kokarin kawo banna suke a duniya kuma ba ma su kawai su kawo banna ba sai su ta kokari sai sun dora wasu musamman matasa musamman mata akan kawo banna ya zama sun raba yara da iyayensu yanzu da daya biyayya da uba ya fi tsari ya fi biyayya ga wani tsari da yahudawa suka kawo a yau da mace ta biyayya ga mijinta yadda shari'a ta zo ta fi kokarin ta biyayya ga wani tsari da yahudawa suka kawo a yau in kai magana a ce ai rayuwa ce ta yau rayuwa ce ta yau kai duk abin da kake faɗa ai rayuwa ce da ta riga ta huce kamar cewa da can ne ake mutuwa yanzu ba a mutuwa wanda ya ce ya kawo ta rayuwa sabuwa sai ce kenan ya kawo a daina mutuwa ma ko a ce ba za a koma ga Allah ba amma yadda na farko suka koma ga Allah na yanzu ma komawar za su yi ga Allah mutuwar za su yi kuma su koma ga Allah ehem shi yasa kuma kar su dauka za su bi za su bar bin tsarin Allah tabaraka wa ta'ala wai su sha ba za su taba sha ba duk wani sabuwar rayuwa ko menene ma aka kawo ba daidai ba ne a tsaya bin sa matukar ya kauce daga tsarin Allah tabaraka wa ta'ala suke banna a duniya bil ma'asi da sabawa Allah ulaika masu wannan sufar kuma khasiruna sune kam tababbu a hakika wato an kawo lamirul fasali sannan aka yi ta'arifin juz'a da musnadu da musnadu ilaihi dan a nuna kamar an yi hasaru kamar ba wanda ya tabe sai su wal wal wal fasalu littafisi ko wato jewa an kawo lamirin fasalu din nan humu din ya nuna kamar su ne ma suka keɓanta da haka lima sirri milan nari me yasa aka ce su ne suka tabe da makomar su a wuta wutar da in sun shiga ba magana fita har abada yayin da ubangiji ya sanda su bil kubri da kafirce da cewa maganganun su miyagu ne ba za ka ji magana ta alheri ta fito daga gare su ba da munanan ayyuka sai ya dawo ya magana da su bisa tafarkin waiwaye aka kawo su ya zamo a maimakon a kawo lamirin gaiba aka kawo lamirin hidaba bit taubihi aka yi musu magana da yi musu urus bisa kafircin da suke kai tare ko da sun san cewa wannan hali da suke kai mummuna ce bi ilafa zalik wanda za ta hukunta koko sun san halin da suke su dinnan yin su aka waye zai ce shi ya kansa waye zai ce iyayensa ne suka yi shi waye zai nuna wani mutum ya ce ai shine yayi shi waye zai nuna wani abu daban ya ce shine yayi shi ba Allah ba almukutar ya tayi lafa zalika halin da yake ya hukunta a ce lalle bawa ya bar saba wa Allah lalle bawa ya bar kafirci bi kaulihi da yace كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون kaifa takfuruna billahi me yasa ku dinnan da kuka kafirce kuke kafircewa da Allah wanne dalili ne gare ku akan kafircewa da kuke da Allah wa kad kuntum amwatan alhali da can ko matattu ne nudafa kuna mani fil aslabi a tsatsan iyayenku maza aw ajsam ko kuna jukuna la hayata laha da ba rayuwa gare ta fil arhami a cikin mahaifa ba a hayaku Allah tabaraka wa ta'ala ya raya bil arhami a mahaifar bi nafkin ruh fikum da ya busa rai a cikin ku wal istibham istibhamin anan litta'ajibi ya zo ne don nuna mamaki daga kafircin su tare ko da cewa ga hujja ta tsaya a kansu tare kuma da yi musu urus istifhamin ya kunshi ma'ana biyu ya fita daga ma'anarsa ta hakika ya zo da ma'ana biyu wanda duk majazi ne sai ne ta'ajjubi da taubihi abinda ake nufi ku ba ni labarin ayi halin ta kafuruna wani dalili ne kowane hali ne ya jawo kuke kafircewa da Allah ba wa ya tunani akwai halin da yake ya wadata daga Allah ina bai da halin da yake ya wadata daga Allah yana da wani dalili na kafirta da Allah babu ba shi da dalili sun mai mitukum sannan bayan Allah ya raya ku kuma ya dawo ya karɓi ranku in nan kira ya ajalikum yayin karewa ajullanku sun mai yiku sannan kuma bayan nan a lahira ya sake raya ku bil basi min al quburi ta fuskanta da ku daga kaburbura sun mai laitur ja'uwar sannan dai a karshe zuwa ga Allah za ku koma an kawo babban magana a karshe shine cewa bawa fa ya kiyaye sabawa Allah musamman kafircewa da Allah tabaraka wa ta'ala tunda dai a ƙarshe duk abin da ya mako masa ga Allah ba za ka nuna wani ba wanda dan isar mulkinsa shi bai mutu ba ba za ka nuna wani ba dan isar dukiyarsa ko isar alfarmarsa ko isar iliminsa za a ce shi bai mutu ba kowa ya mutu mai mulki ya yi mulkinsa ya yi mutu mai kuɗi ya yi kuɗinsa ya yi mutu mai ilimi ya yi iliminsa ya mutu shi yasa dai a ƙarshe duk makoma ga Allah ne tabaraka wa ta'ala to shi yasa Allah nan da za a koma gare shi me zai sa a saba masa ba da lashir bayan an tashe ku fa jazikum bi amalikum Allah zai muku sakayya da ayyukanku sun ma shara ila ni'matin uhura sannan ubangiji ya nuna zuwa ta ni'imar ta kala yace huwa allazi هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم huwa allazi ubangiji subhanahu wataala shine wanda halaka lakum ma fil ardi ya halitta muku baki ɗayan abin da ke duniyar nan ayil arra wa ma fiha ya halitta muku duniyar da abin da yake cikin ta wannan shine asali a cikin cewa al aslu fil ashiya'i al ibahatu asali a cikin abu ba shine a ce ya halatta da duk wani abu da bawa ya gani a wata wani abu da yake duniyar nan an yi shi ne dan mutum an yi shi ne dan mutum jami'a gaba ɗaya halun mimma hali ne daga madin wanda yake mafuli na halaka halin kasancewarsa ko gaba ɗaya mutan tafi ubihi da ku amfana da shi a duniyar ku da kuma addinin ku wato amfanin da za ku yi da shi a addinin shine dangane da duba ku tsaya ku yi bincike zuwa abin da yake cikin wannan abun daga abu babban mamaki wadda take shirarwa bisa ubangiji mahalicci mai iko hakimin gwani alimin masani wanda ba mai iko kamar ikonsa bari a hakika ma ai ba mai ikon in ba shi ba gwani ba mai gwaninta kamar gwanintarsa masani ba masani kamar sa bari ma hakika ai ba masanin in ba shi ba wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna wa ma'ana lakum ma'anan lakum dinnan li ajalikum saboda ku aka yi haka duk abin da ka gani to dan ka fa Allah ya shi sun mastawa ila sama'i sannan ya daidai ya nufi kasada ya nufi ba da halkil ari bayan halitta kasa ya nufi zuwa sama fasawahunna ya daidaita halittar saman ai samawati ya daidaita halittar saman lianna sama'a domin sama'a ko da yake an kawo shi mufradi ma'anarsa jami'i tunda an sa masa alif da lam ya dau umumi ai addalahunna ai ya daidaita su ko ya mai da su sab'a samawatin sammai bakwai ya kaji aka halitta samman nan har guda bakwai wa wa kulli shay'in alim ubangiji masani ne da komai mujmalan wa mufassalan ya san komai a gaba daya ya san komai kuma a tafsilinsa shi yasa ba kamar yadda falasifawa wasu da yawa a cikin su suka tafi akan cewa sanin Allah da mujmalai ne amma bai san tafsilin abubba ba to wannan magana ta su kafirci ce yasa na cikin abubba guda uku da imam muhiddin al-ghazali hujjatul islam al-ghazali ya kafirta su da da shi wato wato shi wato wato al-ilmu bil juz'i wa hasharul alam to yanzu ba za ku isna da wannan ba sannan ya nuni zuwa wata ni'ima da yake ta gama baki baki ɗayan ɗayan adam duk wani mutum duk wani ɗan adam an masa wannan babban ni'ima bi kaulihi da yace وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون wazkur yace tuna izkala rabbuka lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala yace lil malaikati ga malaiku yace da su inni ja'ilu wato mala'iku halitta ce madaukakiya ta ubangiji wadda Allah ya kawo sofin su gurare da yawa a Qur'ani an faɗa cewa su dinnan masu bayayya ne ga Allah ba sa saba wa Allah ba san komai ba sai ibada ga ubangiji yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturuna an faɗa la sunan Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaruna shi yasa halitta ce madaukakiya wadda wajibi ne akan dukkan musulmi ya yadda da akwai su wanda ya yi musu cewa akwai mala'iku to ya kafirta dan ya karyata nasoshi na Qur'ani Ah, kuma an yi bayani daga dalilai da yawa cewa ashe annaba'an mala'ikun nan ma'asumai ne ba za ta yi a ce saban Allah ya afku gare su ba tunda nasi na Qur'ani ya faɗa la ya sunan Allah ma amarahu Ah, inni ja'ilu ubangiji yace da su haƙiƙa ni mai sanya halifatan halifa ne a bayan ƙasa ya halufu ne da zai maye mun fitan fizi a hakami fiha dangane da zartar da hukunce-hukunce na a cikin ƙasa a duniya shine annabi adam salam da kuma masu tsayawa matsayinsa daga 'ya'yansa daga annabawa mawarasatihim da kuma magadansu su ne malamai kalu sai mala'iku suka ce a ta ji alfiha man yusuf fiha ya ubangiji yanzu ka sanya a duniya wanda ta ya dawo yana banna a duniya bil ma'asi da sababin saban Allah is amalul ma'asi domin ayyukan saban Allah ifsadil ari sababin bacin kasa ne ba abin da yake kawo duniya take lalacewa sai saban Allah da ce duk mutane duk mukallafai da suke duniya za su za su koma biyayyar Allah duniya sai ta gyaru walla wannan ahlal qura amanu wattaqaw la fattahana alaihim barakatin minas sama'i wal ardi ظهر الفساد بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون ويسفك الدماء wanda zai ringa zub da jinnai yuriko ha zai ringa zubar da jinnai bil katali da kisa zai ringa kashe junansa alimu zalika mala'iku sun san wannan da bada labari daga wajen Allah wannan nusabbihu bihamdika alhali muna tasbihi muna masa da tasbihin da yabo gare ka ai na kulu ai muna cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi sarki ya tabbata ga Allah Allah abin tsarkakewa ne daga a ce a mulkin sa wata sifa ta tawaya ta risku gare shi ko a ce a mulkin sa an samu abin da bai nufa ba Allah ya tsarkaka daga haka kuma Allah subhanahu wataala wajibi bawa ya tsarkake shi daga a ce bawa yana cikin mulkin Allah amma ya ce zai abin da ba daidai ba wajen Allah in ka ce subhanallahi ka ce Allah ya fi karfin a ce ana cikin mulkinsa amma za a saba masa shi yasa ba daidai bane kana subhanallahi ka cika baki da subhanallahi amma kuma ka cika baki ya ka cika jikinka da saba wa Allah baka ce subhanallahi ba sannan baka ce subhanallahi ba a hakika wa bihamdihi kuma tare da cewa shine ya cancanci a yabe shi komai na duk wata ni'ima daga gare shi ne wani kwatu sulak muna tsarkake ka nunazzihuka muna tsarkake ka daga abin da bai kamata ba gare ka fallamu lamun na laka silatun sila ce wato an kawo ta ba wato asali nukatti suka to amma kuma sai aka kawo ta dan a ƙara kyautata magana jumlan cewa wajanu nusabbihu bihamdika hali hali ce shi yasa mahallin nasba take ai fa nanu a haqqu bil istilafi ai mu muka cancanta a ce mun zamo mu aka ba matsayin halifa lakin sai dai tambayar nan tasu istikshafu suna neman karin bayani ne daga abin da ya boye gare su tarjihi bani adam alaihim a cikin hikimar da take cikin rinja da bani adam a kansu a wajen zamowar halifa suna ganin su da ba san saban Allah ba biyayya kawai suka sani ga Allah ga su a ce kuma za a ɗauko wanda shi ta yi saba wa Allah ta yi ya zama bai biyayya ba ga Allah a ce shi ne halifa alhali su mala'iku masumai ne wannan ne yasa ubangiji ya ba su amsa ijmalan amsa ta gaba daya da yace kala ubangiji yace da su inni alam ma la ta'lamun hakika ni na san abinda ba ku sani ba min al maslahati daga maslahat da take nan istilafi adam a cikin asanya annabi adam ya zamo shine halifa min anna zuriyatahu daga cewa zuriyarsa abinda ba ku sani din ba shine cewa a zuriyarsa ƴaƴan da za su fito daga gare shi za a sami biyayya ga Allah a cikin su za a sami saba wa Allah adalu bainahum shi yasa adalci zai bayyana tsakanin su ai sakayya kyakkyawa ga wanda yake mai biyayya wanda yake mai saba wa Allah kuma ya ga sakamakon sabanin haka sai ubangiji ya halicci annabi Adam daga gas ya damko damki daga gare ta daga baki ɗayan launoninta aka cuɗanya ta ruhun hutalifati da ruwaye iri-iri daban-daban alwanu banihi wannan ne yasa kamannin ƴaƴan annabi adam take bambanta ake samun fari ake samun ja ake samun baki haka nan ɗabi'unsu ma suka sauya suka sassafa wasa wahu ubangiji ya daidaita halittarsa ya busa rai a ciki sai ya zamo rayayye wanda yake a shirye ga fahimtar baki ɗayan duk abin da hankali ke kaiwa ga gano shi da kuma abin da ake kaiwa ga ganinta ko taɓa ta wani ta hayyala da abin da zuciya za ta iya za ta iya surantawa wal mawhumati ko da zuciya ko hankali zai iya zata wato zato a kai zai iya sifantawa ubangiji yi wa annabi adam ilhamar sanin ainihin abubba wawa siha da kuma amfanin da ke cikin kowane abu da sunayenta wa usulil ilmi da sanan duk wani ilimi wa sana'ati da sana'o'i iri daban-daban da kaifiyar alolinta kamar da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين wa'allama adama da suma'a kullaha ubangiji subhanahu wata'ala ya san- ya sanar da annabi adam bi halqil ilmin raruri lahu ta fuskar halittar sani na dole gare shi ya sanar da shi sunaye shi ilimi akwai wanda yake raruri akwai muktasabi Eh, ko ko- ko yaushe kuma ana iya ganin haka dan da tinkiya za ta haifa ba wanda ya tsa- ya sanar da shi in ba ilimi da ruwi da Allah ya halitta gare shi ba cewa in ya tsotsi nonanta in ya tsotsi hantsarta nono ne zai zo mata amma kuma ana haihuwarsa sai ga yana kokarin ina hantsarta yake ya tsotsa wannan sanin haka sani ne da ruri Allah ne ya ya ya ya ya, ya halicci wannan sanin ya sanya shi gare shi ba muktasabi bane sai yasa shi ilimi akwai raruri akwai muktasabi Ah, ya- wato ya sanar da shi sunayen almusammayati sunayen abubuwan ambato bi an arahul ajnasa ya nuna masa jinsosin da ya halitta wa allamahu ya sanar da shi anna haza cewa wannan masalan ga misali farasun doki ne li kaza an halice shi ne dan ai amfani kaza da shi za a yi amfani da shi kaza za a yi amfani da shi waje kaza wannan kuma raƙumi ne shi kuma an yi shi ne dan ai amfani kaza da shi wa haka za haka dai aka yi ta nuna masa abubuwa kowanne da amfaninsa kullaha gaba daya hattal kas'a hattal kas'ata har katan akushi wal kusaye ata da karamin akushi karamin karamin akushi bi kullin lugati an sanar da shi wannan ko da baki ɗayan lugogi wannan shine hujjar masu cewa ita lugga ba wai ya ita sabunta ake ba a'a Allah ne yake halittar ta gabayi sun ma'ararar sannan kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna wa'annan abubba ya bujarar da wannan abubuwa tsarar musamman ya ce ya bayyana abubuwan nan da aka yi wa suna masu sunan nan wa fi taglibul ukalai da aka ce an rahun ba ce a raraha ba an rinjayar da masu hankali aka nunar da su aka aka bujarar da su alal mala'ikati ga mala'iku faqala ubangiji ya ce tabkitan lahum dan yi musu urus wa tanbihan da farkarwa ala ajzihim bisa cewa su gajiyayyu ne an amril hilafati daga lamarin hilafa cewa ai wanda ya cancanci ya zama halifa sai wanda yake masani wannan yake nuna daukakar ilimi kenan wannan duk ba ilimi a ce bai cancanci ya zama halifa ba shi yasa yanda sayyidi muhammadu al-mushiri muhammadu al-mushiri almajirin shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu babba yake faɗa a littafinsa cewa ai wato ba abin da yake kawo banna irin a ce an ba da halifa ga wanda ba masani ba a matsayin ilimi kuwa matsayin da ake bukatar ilimi a ce an sa wanda yake ba masani ba amma a ce shi zai zama halifa zai zama banna ce za ta ta kuwa ai ba daidai ne ba haka ya doguwar ya ba da amsa doguwa akan wannan bayan na tasawufa wato kanabilul yadawiyya littafin sa al-kanabilul yadawiyya domin shi tasawufi na bayan na tasawufa domin tasarrufi juya lamurra da tsayawa a tsara abu da tsaye da adalci a cikin abu kafin a san shi muhalun abu ne wanda yake ya koro shi yasa ake faɗa ko wajen tafi da lamari ko wajen tafi da shari'a wanda iyaka saninsa ya san hukuncin na Allah amma bai san mutane ba bai san halin mutane ba don aka sai a ta kadobara sai a ta abu ba yasa wajibi ya zamo ya san hukuncin Allah ya san mutane kuma ya san kuma irin rayuwar da mutane suke ya san zamani to wannan ne an sa shi sai ya zamo daidai daidai yake inda ya nufi Allah subhanahu wata'ala sai a ga yayi daidai amma an aka sa wanda yake ya san hukuncin Allah amma bai san mutane ba sai a ta samun katobara yanda za a gani haka ya akudewa a tarihi ko kuma wanda yake ya san mutanen amma bai san hukuncin Allah ba ko ya san zamanin amma bai san hukuncin Allah ba da sai a ta samun ka tobara shi yasa dole sai an hada duka an biruni ku bani labari bi asma'il haula ubangiji yace da mala'iku ku bani labari da sunayen wayannan almusammayati abiban ambatan in kuntum sadiqina in dai ku masu gaskiya ne annakum haku bil istilafi cewa ku ku cancanta a sa ku ku zamo halifofi ne su kun dan kuna ganin ku masumai ne wa haza wannan magana yusarrihu bihi ko da suka ba su fito fili sun fata sun fada baro baro ba cewa ai su suka fi cancanta fa huwa lazimu makalihin amma abu ne wanda yake ya lazumta daga maganar su qalu mun zo su mun nan to amma na suke magana ko a karasa aya ɗaya ko biyu ko qalu قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم kalu mala'iku sai suka ce itirafa dan yin firce bil azzi da gajiya wasu wal usuri da takaita wasu cewa fahimtar su a baya ashe takaitacciya ce dan sanarwa kuma da cewa tambayar da suka yi istifsaru sun yi ne dan neman bayani la'atiraru ba wai dan suna jayayya da hukuncin Allah ba wa garbana ma afi alaihim hakika abinda da ya buya gare su min fardil insani daga fifikon mutum wani hikimati da hikimar da take cikin sa shi ya zama halifar Allah to ya bayyana gare su abinda da ya koya gare su ya dawo ya bayyana da lura ga cewa filadabi wa mura'atan wato wannan sun faɗe shi adabi ne akan itirafan din sun faɗa ne dan kula ga ladabi bi tafwiril ilmi kullihim da fawwala lamari gaba ɗaya zuwa ga Allah hakkin bawa koyaushe ya fawwala sani zuwa ga Allah shi yasa ma aka ce Allah ya raurakanci annabi Musa da aka tambaye shi wa ya fi kowa sani a yau ya ce ni Allah ji a ganin ba za ka ce ni ba sai kai to ka je ka koyi ilimi a wajen wani bawa nawa akwai wani bawa nawa bai kai matsayinka ba amma ka je ka koyi ilimi za ka ga ilimin da baka sani ba to shi yasa shi hakkin bawa in aka tambaye shi ya fawwala sani ga Allah tabaraka ta'ala suka ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka tanzi hallaka Allah kai abin tsarkakewa ne anil itirari daga a ce za a yi jayayya da hukuncin da ka zartar wajibi bawa ya mika kai ga hukuncin Allah tabaraka ta'ala hukuncin dini ne ko dunyawi la ilma lana ba mu da sani illa ma allamtana sai ko abin da ka sanar da mu iya hushi wale fihi ilmul asma'i abin da ka san da mu din ko bai kunshi sanin sunayen abubuwan nan ba innaka hakika kai ya ubangiji antal alim kai ne masani gairil mu gairul muallim wanda ba wanda ya koyar da kai alhakim gwani fi ma kara a cikin da abin da ya kunta allazi la ya harju shay'un an ilmihi wa hikmati wanda ba wani abu da yake ya fita daga sanin sa ko hikimarsa kome yana cikin sanin Allah kome akwai hikima ta Allah a cikin sa qala قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم mm.
فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون Bala, Ubangiji ya ce, Ya Adam, ya Adam, an bihu, ka ba mala'iku labari, ka ba su labari, alimin mala'ikata, ka sanar da mala'iku bi asma'im da sunayen abin nan da aka halitta, abubuwan nan da aka halitta, ayin musamman wannan abubuwan da aka sa wa suna. Fasamma kulla shay'in bismihi, annabi Adam ya kira kowane abu da sunansa. wa zakara hikimatahu ya bace hikimarsa allati ulika laha wadda aka halice shi saboda ita falamma an ba'ahum yayin da ubangiji yayin da annabi adam ya sanar da mala'iku ya ba mala'iku labari bi asma'im da sunayen abubban nan qala ta'ala lahu sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce da su alama kullakum ashe ban fada muku ba inni alamu gaiba samawati cewa ni ne na san baki ɗayan abin da yake ya ɓoya a sammai walarra walarri da abin da ya ɓoya a ƙasa da duk wani abin da yake ɓoye ma a ƙasa ma gaba fihi ma abin da ya ɓoya a cikinsu daga abin da an riga an halicce shi da kuma abin da nan gaba ne za a halitta wannan ya kunshi yin jirwaye da yin rarauka gare su bisa fadatar kil'aula bisa barin abin da ya fi kamata an su'ali shine su ban tambayan ila yi bayyana da haƙi zuwa a bayyana musu kasu ce za su tambaya su bari sai an bayyana musu wa'alamu ma tubduna na san abin da kuke bayyanawa duk wani abin da kuka bayyana min kaulikum da kamar fadin da kuke a taj'alu fiha ila ahiri ya zuwa ƙarshe wa makon da taktumun da kuma cewa da abin da kuke boyewa daga cewa ku ne kuka cancanta da zamowa halifa wannan ayoyin nan ta shiryar bisa ɗaukakar mutum mutum Allah ya shi halitta madaukakiya ba halitta madaukakiya wajen Allah kamar mutum sai dai kuma mutum ya dawo kuma ya kaskanta kansa to sai ya dawo a ce gwamma ma dabba da shi in humu illa kalan ami bal humu arallu sabila Eh, lahum qulubun la yaqiluna biha wa lahum azan la yasma'una biha wa lahum la yasma'una biha ulaika kalan ami bal humu aral ulaika hum khasirun mutum ya daskanta kansa kenan amma mutum ya rike matsayin da Allah ya bashi ai ta halitta ta Allah ba madaukakiya kamar sa haka nan kuma wannan ayoyin suna shiryarwa bisa darajar ilimi da cewa ya fi ma ibada tunda wajen ibada ne ya ba kamar mala'iku mala'ika bai san ci ba bai san sha ba bai san bacci ba bai san komai ba abin da yasa a gaba gaba ɗaya rayuwa samun ibada duk ibadar sa bauta ce ga Allah din am din rayuwarsa din rayuwarsa bauta ce ga Allah bai san komai ba ba haka ba ya yusabbihuna al-laila wan-nahara la yas'amuna suna ibada ga Allah dare da rana ba kosawa gare su kama aka nuna ai mutum da yake shi ya fifita da ilimi to ya samu ɗaukaka a kansu kaga wannan kenan yake nuna ashe mutum ba zai tsanike matsayinsa ba sai da ilimi wanda yake bai da ilimi to bai rike matsayinsa na mutum ba kamar baitocin da aka ruwaito daga sayyidina ali da yake faɗa malfarar illa li ahli ilmi innahum alal huda liman istahada adillahu وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء آه ما الفرن إلا لأهل العلم ba fifiko a cikin mutane sai ko ga wanda suke ma'abuta ilimi wanda suke malamai suke da fifiko a hakika nawa mu alal hudali bani sada adillah domin suna shayar da wa akan abin da yake daidai ga duk wanda ya musu tambaya to wa annahu sharuɗun cewa shi ilimi sharadi ne fil hilafati a cikin hilafanci cewa shi ilimi yana yiwuwa a same shi daga wajen Allah min gairi muallimin ahara ba ta fuskar wani mai koyarwa ba a cikin ilimi akwai ilimi wanda yake ladunni eh, akwai ilimi ladunni ilimin da yake ya zo ne daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala zuwa ga bawa wanda kuma wannan ba sai lalle wanda yake annabi ko manzo ba a'a Allah yana sanar da wanda ya so daga bayansa to yana sanar wata kulla wa yu'allimukumullahu haka nan wannan ya kunshi cewa lugogi tauqifiyatun karbowa ne cewa kuma annabi Adam ya fi daga mala'iku a'lamu minhum dan ya fi su ilimi me yasa ya fi su dan ya fi su ilimi cewa kuma ubangiji tabaraka ta'ala ya san abubba kafin faruwarta zakara kulla zalika albayrawi wato sha abdullahi dan umar dan muhammad bayrawi shine ya ambaci wannan wato wannan bayrawi din nisba ne zuwa gari da ake kira bayra'a a kasar shiraz babban garin shine Shiraz to bai ra'a din wata alkarya ce daga alkaryun Shiraz ita Shiraz wato a Paris ne a kasar Iran ne ta yanzu wanda yake mai tafsiri ne mashuri malamin tauhidi ne malamin kuma usulul fiqh ne to malamin larabci ne ma to shine ya ambaci baki ɗayan wayannan fa'idojin da aka faɗa cewa ayoyin nan suna shiryarwa a kansu to alhamdulillah Allah ya ganar da mu Allah ya fahimtar da mu wa anna wa anna lugati wa annan lugati ha lugati ba shadda a kai to cewa karbowa ake ma to musalli ala
Thank you.